العالمين الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da shida ga watan da lula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun cike da sura ta ashirin da takwas suratul qasas sannan yau in Allah ya zo ya yarda za mu tashi sura ta ashirin da tara wato suratul ankabut muna roƙo ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu amma kafin mu tsora kamar da muka saba a lokutan baya tun daga suratul yusuf wani lokaci mun samu dama muka nan fito daga cikin da wasu darasai daga cikin surar da muka karanta to yau ma za mu dan taba wasu koda guda goma ne ko abin da ya kama da haka a surar da muka biya ta suratul qasas mun koyi abubuwa da dama a cikin ta abu na farko mun gano cewa ana kiran surar da suratul qasas saboda aya ta 25 da wato Allah madaukakin sarki ya ambaci alƙasas din a cikin wannan ayar waja'atu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma taqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasasa to wannan malamin kace ta nan gurin aka ciro sunan suratul qasas to mun gano wannan daga cikin karatun da muke sannan abu na biyu mun fahimci cewa suratul qasas sura ce makkiya sannan kuma ita ce ta arba'in da tara a jerin saukar surorin alkur'ani da aka saukar sannan kuma wato ta sauka ne kafin suratun namli bayan suratun isra kafin suratun namli bayan suratun isra kuma tana da ayoyi tamanin da takwas kamar yadda muka ji sannan suratun kasas da muka gama tana tabbatarwa Allah madaukakin sarki cewa mai karfi ya fi kowa karfi sannan kuma a cikin surar mun fahimci cewa lallai wato daga cikin makirce cewa gabanni shi ne su rarraba kan mabiya abin da ake cewa wai divide and rule farik wata su cewa formular fir'auna ce haka har yanzu amerika suke shi ne muka ba da misali na cewa ka duba kurdawa da mutanen filistin yadda suka yi har yanzu a amerika yadda suke yin ta zo ta samu kasa aka cin mata sai ta rarraba su ba za a bar su guri ɗaya ba in aka karkasa su kuma sai da yi ta rika basu makamai ta karkashin kasa da sun fara karfi kuma sai a ba wa ƙasar kanta makami ta karkashe su wannan formula ce ta fir'auna kuma har yanzu fir'aunonin yanzu ba suna amfani da sannan wato sura ta koyar da mu cewa lallai ana samun wasu daga cikin mabiya suna agazawa azzalumai wanda za a ga wasu shugabanni ne amma ba su taimaka musu kuma mabiyansu ne sannan mun fahimci cewa a turar har yau lallai turar tana nuna mana yadda wato mahaifiyar annabi musa alaihi salatu wassalam allah madaukaki yadda allah ya tausaya wa mahaifiyar annabi musa alaihi salatu wassalam sannan kuma abu na bakwai turar ta koyar da mu cewa lallai idan allah yana so ya girmama mutum sai ya yi masa jarabawa ko da yi ko albashin ka zai iya tsayawa jarrabawa ce ko kasuwancin ka tsaya ta jarrabawa ce to Allah yana so ya girmama ka sai ya maka wannan jarrabawa kamar yadda hadisi ya nuna haka sannan kuma sura ta koyar da mu cewa lallai mahaifiya tana da tsananin tausayawa ga ɗanta ka duba ka ga wato yadda Allah ya gaya mana ita mahaifiyar annabi Musa cewa saura kiris saura kiris ta fito ma ta yi kuwa jama'a cewa ya jama'a ɗana ne ba Allah yake laula aura batna ala qalbiha to saboda haka sura ta koyar da mu irin yadda mahaifiya take da tsananin kauna ga ɗanta sannan sura ta koya mana cewa lallai a yi haƙuri da ƙaddarar da Allah maɗaukakin sarki ya yi daga bawa idan Allah ya ɗora wa bawa wata ƙaddara to sai ya haƙuri da idan muka ce ƙaddara shine abin da kai iyayen ka kuma ya faru shine kaddara ka san wasu ba sa bambancewa kamar yadda wato malamai suke kawo akwai bambanci tsakanin kadariya da jabariya su yan jabariya yan jabariya shine wanda za su yi abin da ko me kai gaba ɗaya Allah ne ya nufa su masu su ne masu tauhidin kuda komai Allah ne kawai sai a kalawa Allah mutum sai ya dauko riga aljihun ya bule ya jiro kuɗin ya zube ya ce Allah ya kaddara to su ne yan jabariya ya je ya hau mota ba burki ya buge wani ya ce Allah ne ya kaddara ko ya zuba ruwan omo ya ce Allah ne ya kaddara ko ya bar gidansa a buɗe a shiga a yi masa sata su ne yan jabariya yan kadariya kuma su ba ke da kaddara ba sab to su ne bambancin su jabariya komai kaddara kadariya kuma ba ke da kaddara ba kwata kwata to saboda haka lallai wato ita abin da ake kira kaddara tsarin Allah kenan kai iyayen ka kuma wani abu ya faru sai a ce to Allah ya hukunta haka to sura ta koyar da mu haka sannan um sura ta ga mana yadda Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya taimakawa wannan ba Isra'ila na farko da na biyu da yadda take koyar da mu cewa za ka iya taimakon mutum da kalle sura karana ka duba da yadda Annabi Musa ya taimaka mana amma da yanzu karo na biyu sai turawar asiri to za ka iya samun haka daga wanda wato kake taimakawa sannan sura ta koyar da mutu a lallai bai halatta mutum ya zauna a inda yake tsammanin za a iya halaka shi ba kaga annabi Musa da yaga za a kashe shi a hijira sai ba gurin gaba daya to sura ta koyar da mu haka sannan abu na sha uku shine lalle ya kamata mu lura da cewa Allah madaukakin sarki yana son wanda yake taimakawa rai domin kun ga annabi Musa ya taimakawa dabbobi sannan sura tana nuna mana bayan taimakon dabbobi da kuma gajiyayyu duk wanda yake gajiyayye da wato dabba ana buƙatar a taimaka musu sannan na ja hudu sura ta koyar da mu matsayin kunya a musulunci kunya wani ado ne tun magabata tun da tun tun ake bukatar wato kunya idan shi za annabi yake al-haya'u wal iman qulina jami'a da kunya da imani dan biyu ne idan ɗaya ta bi ɗaya ne ta bi ma to saboda haka ko in ba wato tura ta koyi da mu haka musamman ga ƴaƴa mata kuma kunyar wadda akwai kunya mahmuda akwai mazmuma mahmuda ita ce wadda mutum zai musamman ga ƴa mace idan mutum ta dauki tarbiyyar da musulunci ya jimfada kun ga mun bada misali da wayancan yan matan wasu malaman tafsiri na kawowa misali da suka kawo inda ta gano cewa mai amana ne da aka taho ma sai ta ce sai yake mata koma baya in jige gaba saboda haka ki rika jefa min da dutse idan kwana za a yi daman ga dutsen ki yayi dama in hagu za a yi ga yayi hagu wannan duk yana nuna wato irin yadda magabata suke da cikakkiyar kunya kenan amma kunya mazmuma ko ita ce wanda mutum bai san abu bai yi tambaya kunya yake yi to wannan kunya a bazzan biki domin an tambayi ibn abbas ya aka ka tara ilimi yace bi misalin sawulin wa qalbin aqul da halke mai iya tambaya da kuma kokolwa mai rikewa yace da wannan na tara ilimi banda kuma addu'ar da annabi ya masa ita ce kiji adali saboda haka ana buƙatar kunya kuma kunyar ta gaske ba irin kunyar ɗan zamani ba da zaka ga yanzu kunya ta tafi wato abubuwan da za a yi tsakanin saurayi da budurwa saboda ana ganin wato da sunan wayewa wannan duk ya dauki abubuwan da ake kira kunya har an dauko irin kunyar da ake kira na uwar gabai take ko wace ce wanda za ka ga ita wani fitowa sai daga wanka sai ta hango kirkinta daga ita sai daurin kirji sai ta cire zanin sai ta dora a wai saboda kunya eh ya zani ne a jikin ta kawai ta fito daga wanka tana ganin da dai dai ne ta dora to irin kunyar mutanen yanzu kenan kana ganin shegantaka da rashin mutuncin da ake to a to za mu fito da wai Moses Nai za ga wutar tijuwa shekara saba'in tana tikarawa a gaban sirkanta sai shekara saba'in saba'in da biyar yana tikarawa duk irin wannan ne shi ne wannan misalin irin wannan kunyar to saboda haka wato mun koyi wannan a ciki sannan sura ta koyar da mu cewa lalle tsoro na dabi'a baya rage imani in dai tsoro na dabi'a ne domin kun ga annabi Musa ya tsoro da Allah yake kada ya tsoro da inni la yakhafu ladayya al-mursalin saboda haka tsoro na dabi'a ba shi da matsala sannan kuma sura ta koyar da mutuwa duk wanda ya ma alkhairi lallai ka saka ba da alkhairin da ya ma sannan sura ta koyar da mutuwa ya halatta mutum ya dauki ma'aikaci ya masa aiki sannan kuma ya halatta a biya shi ko kuma ya tambaya nawa za a biya shi domin mun ga annabi Musa an dauke shi aiki kuma an biya shi sannan abu na sha takwas shine babu laifi magidanci babban mutum ya nema wa ƴansa mijin aure babu laifi wanda wannan ɗabi'a da yawa yanzu an rabu da ita kuma yasa ake ta samun matsaloli saboda haka nemo wa ƴarka mijin aure ba abun kunya bane cewa wani kaya ba ɗabi'arsa da hankalinsa ka ce ya kamata kamar yadda iyayen ba da su ne ai ne za ga an ce wani ɗan gidan wanke zai je ne ba kuma za ga an zauna lafiya lau kuma ba ta yi digiri ba wata yi diploma ba sannan tana nan haka ta haife ka sai kuma ka auro mai digiri din tana tsantsa zama kutsarka to sai ce sannan kuma wato wannan kuma yana nuna mana sura tana nutar da mu cewa za ka ɗauki ma'aikaci lallai ka dau ma'aikaci wanda yake mai karfi kuma mai amana mafi karfi da amana sannan na ajirin shi ne kyautata mu'amala ga mai yi maka aiki lallai ya kamata ka kyautata mu'amala gare shi sannan na ajirin na daya halaccin yarjejeniya da mai aikin ka ko ba shaidu ko ba shaidu wanda zai ma aiki ka zo ku yarjejeniya da ya halatta an bayyana da kyau ko sannan na ashirin da biyu shine sura tana koyar da mutuwa lallai magidanci shine da haƙƙin nemowa ko da ba ta ta fi ka kuɗi to kai ne alban omega a gidan dole ka nemo an fahimta da kyau ko yawa sannan sura tana koyar da mutuwa tana koyar da mu muhimmancin fasahar harshe ga mai dawa lallai ya kamata mai dawa ya san wani irin salo zai yi wajen kira duk lokacin da zaka yi wa mutane karatu ka fara duba yanayin mutanen da zaka yi wa karatu idan yara ne ka san irin salon da zaka isar musu da sako idan matsakaita ne haka in manya ne in aka kuɗi ka yi amfani da wato salo na yadda zaka isar musu da sakonka sannan mai da'awa yana buƙatar waɗanda za su taimaka masa wajen da'awa ko shakka babu tura ta koyar da mu haka dawa tana tafiya ne da aka samu waɗansu waɗanda suka yi da za su bada jininsu da wato tsokarsu wajen tallafa wa dawa dawa ta fi tafiya haka idan aka bar ni dawa shi kaɗai komai zai yi to ko shakka babu wato za a samu gajiyawa wata ran to ina ga alal akalli wannan shine abin da za mu iya tsokanowa don gani da abin da muka karanta a wancan wancan surar da muka biya abubuwan da yawa malamai sun fitar da durus da yawa irin su malam fi'ili da ire-iren su da yawan gaske sun fanki sun fahimtu to amma wayannan kawai din ita abubuwan da muka ji a zurar Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi to insha Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa za mu karanta sabuwar sura sura ta 29 sannan kuma wannan sura insha Allah ta'ala tana kunshe ne da da wato ayoyi a cikinta tana da ayoyi guda 69 sannan kuma sura ce makkiya kamar yadda muka ji muna roƙon ubangiji ya mana jagoranci wajen biya ta didi da fassara ta didi ba mu iko aiki da abin da zamu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف
نعم
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Allah madaukakin sarki yace bayan bismillah alif lam mim wannan kamar yadda muka ja faɗa a farkon surori Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah madaukakin sarki shi ya san me ake nufi da wannan huruful muqaddaa din ɗaya daga cikin dalilan da yasa wasu malamai suke ganin aya ta ɗaya har zuwa ta goma sha ɗaya dukkan su madaniya ne ‘yan madina ne saboda wato irin saƙon da za mu ji daga aya ta ɗaya zuwa ta sha ɗaya to akwai malaman da suka tafi akan cewa wannan surar sun yadda makiya ce amma ayoyin da na farko ‘yan madina ne sannan wannan sura kamar yadda muka faɗa ita ce ta tamanin da biyar a sauka bayan saukar suratul rum kafin suratul muqaddidin bayan saukar suratul rum aka saukar da ita kafin saukar suratul muqaddidin sannan kuma surar tana wato um, tana tana bayani ne dangane da abin da ya shafi imani da dangogin imani ita suratul ankabut to bayan Allah ya gaya mana alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik sai a hasiban nasu kin mutane suna tsammanin an yi ku za a kyale su ay yaqulu amanna kawai saboda sun ce mun yi imani wa hum la yuftaluna alhali ba jarabi su ba kawai cewa kai imani da Allah sai Allah ya kyale ka kace bulis dan wani zai ga ga kafirai sun su ba su da matsalar kaza ba kaza ba talauci ba kaza amma su kai ka ce ga imani kullun cikin wato kakani kai to shine Allah yake yi tuna ma yanzu in mutane suna tsammanin ayya kulu amanna kawai saboda sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna alhali ba jarrabe su ba shine ma ne yake ai annan la subhanahu wa ta'ala la budda an yaftani ibadahu almu'minin lallai Allah madaukakin sarki babu makawa sai ya jarrabu bayan sa mu'minai bi hasbi ma indahum min al-iman gurgurdan abin da suke da shi na imani a zukatan kamar yadda ya zo a cikin hadisi da annabi ya ce ashaddu nasi bala'an al-anbiya yake thumma salihun thumma al-amsal fal amsal wa mafiya tsananin jarrabawa su ne annabawa sannan bayin Allah na kwarai sannan masu bin su wajen nagarta da kuma masu bin shine annabi alaihi salatu wasallam yake yukala rajulu ala hasbi dini za a jarraba bawa gwargwadon addinin sa gwargwadon rukunka da addini gwargwadon yadda za a jarrabe ka kenan fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala idan wato lallai yana da wato kokari wajen bin Allah to zai a ƙara jarrabawa da ƙara ƙarfi idan kuma ya zanto wato yana da sako-sako to zai a kyale gidan kan ya rinda don wani zai ce ya fita farai kuwa to shi ne kamar yadda Allah ya gaya mana a suratul baqara akwai ayoyi da yawa amma tinkum an tarkulul janna ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين wannan ali imran kenan kuna tsammanin za ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum alhadi Allah bai wari waɗanda suka yi jahadi daga cikin ku ba wa ya'lamu sabirin zanne bayyana masu hakuri dole sai an yi gumurzu an bubbuga za a gane cewa in ana zaune lafiya ba za ka gane ma mai kaunar ka ba kai kanka sai lokacin da ya zanto baka da kokobo da kana da kuɗi yanzu kana zama ciyaman ko wani mai mukami za ka kowa a jikinka ba za ka gane sai ran da ka sauka ba ka da komai a nan za ka gane wa yake kaunarka sannan Allah ya gaya mana amma shin to an ta rukul jannata walam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum maddatuhum al-ba'sa'u wad-dhara'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib kaga wannan tabakar kenan sannan Allah madaukakin sarki ya gaya mana ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib saboda haka wannan ita ma aya ce da take nuna Allah baya kyale mutane kawai sannan akwai wata a cikin tauba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya ya ƙara gaya mana a cikin suratul tauba to saboda haka wannan ayoyin duk suna magana ne akan jarrabawa sannan kuma a makaran da ya kuma cewa wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i ko ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ووكيل الصابرين ونبل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين سيدي ونبل ولنبل أخباركم ونبل أخباركم كان سورة الفتح ko yawa saboda haka wayannan duka ayoyi ne da suke nuna cewa lallai Allah madaukakin sarki baya barin bawa ta yadda rabi to shine a hasiban nasu an yikra ku mutane suna tsammanin za a kyale su an ya kulu amanna kawai saboda ka ce ka yi imani da baki wa hum la yusalluna alhali ba a jarrabe su ba sai Allah yake wa laqad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarrabu waɗanda suke kafin su annabi ya gaya mana a cikin a cikin kitabu saburi ko babu saburi a cikin riyadu salihin annabi ya ba mu labarin wasu bayin Allah da suka yi imani da Allah waɗanda za a rika kawowa mutum zarto za a sa a raba shi biyu a ce sai ka bar Allah ko kuma biyan ka ka ce ya yi da zai ba Allah sai a yanka shi da zarto gida biyu ƴan uwansa na kallo amma ba su bar addini ba da zarto banda waɗanda ake reɗewa da da ake reɗewa da reza haka za a samu a rika cire fatar su ɗaya bayan ɗaya kamar fiɗa duk annabi ya ba mu labaransu a cikin hadisai kuma suka yi haƙuri dangane da jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya yi to shine har ga jinan wato ashabul hudud da Allah ya ba mu labarin su ma a cikin wata ba suratul buruj wata ba zatul buruj shi ma kaga Allah ya ba mu labarin su irin azabar da ake yi wuta aka hada ba cewa ko dai kai da sarkin ne Allah ko kuma a yanka ka ko a tura ka wutar kai annabi ya ba mu labarin wata baiwa Allah da ta ji wurin jaririn da a baya ita ba wato wutar take tsoron shiga wadan take tausayawa kawai sai dan yayi magana yake umma dinki anti alal haq ina dan gaskiya shiga kawai shine annabi ya ba mu labari daga cikin mutanen da suka yi magana jariran da suka yi magana suna kun bangoyo to akwai wannan wato ashabul qulub وقيل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها وعود ونم تعرف سورة أخذ تجي مغانا تجينا الله يجي ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا بعد سنة الله زي سني وحكا أجي مسألة سوا سنة الله زي بينا ولن تسكى جسكتا suka gaskata abin da annaba suka zo musu da shi wala ya alaman nan kafiri kuma da sanin zai bayyana makaryata waɗanda suke karyata annabawan kuma suke kan karya sai Allah ya ce amma hasiban ladina ya'maluna salihan sayyiati kin waɗanda suke aikata ayyuka na munanan ayyuka suna tsammanin an yi kuna ayyakutuna za su tsere mana sai Allah ya ce sa'a ma yahkumu kin da irin abin da suke riyawa suke zato ai bi isa ma ya zunnu kin da irin abin da suke zaton cewa za su guje wa Allah madaukakin sarki babu wanda yake a doron ƙasar nan da zai iya tsere wa Allah madaukakin sarki dangane da jarrabawa da Allah madaukakin sarki zai masa ko kuma da da zai masa ranar alkiyama sai Allah ya ce nan من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Allah madaukakin sarki yace man kana yarju liqa'a Allah duk wanda yake son haduwa da Allah ai fi daril akhirah a gidan lahira وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل sannan yake ayyuka na kwarai ba ta manni da baki ba kawai mutum ya ce yana son zuwa lahira ya shiga aljanna a'a bayan yana kaunar zuwa lahira kuma ya rika ayyuka na kwarai masu yawa kuma kyawawa fa inna Allah sai haqiqu lahu raja'ahu lalle Allah zai cika masa wato fatan da yake da haɗuwa da Allah madaukakin sarki fa inna zalika ka'inun la mahala domin hakan wato mai tabbatuwa ne babu makawa لأنه سميع الدعاء دنيا الله مدوكين زركي من جن الدعاء shine man kana yanzu lika Allah fa inna ajala Allah la'at sai Allah yace wa huwa as-sami'ul alim yana ji abin da ka faɗa an gaskiya ne in kuma ƙarya ne shi ma yana ji sai Allah yace na wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin Allah madaukakin sarki yace wa man jahada duk wanda yayi kokari yayi iya iyawarsa fa inna ma yujahidu li nafsi to kokarin nan da yayi gaba ɗaya yayi wa kansa ne kisa duk wanda yayi ba abin da muke ga yawa matasa kenan duk wanda yayi ba Allah a matsayin kurujiyarsa da wato zamartarsa ba ba wanda yayi ba kansa yawa domin duk ko da ba aya ba hadisi dangane da abin da ya jago a ji iya mutanen layin ku kawai ba na ungo ku ba sun je ka darasi domin akwai wanda tinkan aibe ka yi yake iya yake ta shuka tsiya har aka aibe ka kazo ka girme yanzu ba mai da'awar ka kowa yana faɗin cewa mutumin banza ne ba wanda yake da'awar ka akwai wanda kuma tinkan aibe ka yake na garga amma bayan ka riga ka taso zaka ji kowa alkhairi yake faɗa a kanka kuma kowa yana son ko mutum baya son da yana da'awar ɗan zai zama irin nan to wayannan mutanen guda biyu sun zama ya isa su zaman ba dare sannan kuma ka fahimta da kyau cewa duk wani abu da ake yi na tsiya kowa zai iya komai na tsiya kowa zai iya domin baya buƙatar koyarwa shigantaka da rashin mutunci ba ta buƙatar malami yanzu za ka koya wa kanka iya rashin mutuncinka iya gogewarka idan a kyarce yanzu idan na ajiye tabbirin na mulmulo wanda ba za ku taɓa jin ba a taɓa yin irin ta ba don ba ba a buƙatar misali a koya mu domin ɗabi'a ce ta jilan wa inna shayatina la yu'una ila awliya'ihim bi jadi yu idan shegantaka ce yanzu ku as down din nan da ake ne a cikin kai ma za ka iya ta ko da wando ne rabu zuwa wuce ka sako ne a ciki ka riko budurwa ba dan kwali a kanta da kayan ta matsatsu ka dafo ta ka rike yan sigara a hannu sai an koya mun wannan ba na bukatar a koya mun wannan karatu ne in kaga ana yi sai an koya wa mutum to shi za a ce ga yawa matasa ko da yake wannan shi ya kamata ya zama ba darasi ya ka kalla da kyau cewa zama mutumin kirki shine abin burgewa ba wai zama mutumin banza ba domin zama mutumin banza kowa zai iya amma zama mutumin kirki ba kowa ne yake yi iya ba sai ka yi da gaske ka yi ne ka yaƙi zuciyarka kamar yadda Allah ya faɗa cewa ka ga mujahada za a yi sai ka yi ƙoƙari ka yaƙi zuciyarka domin kar ta kai ka tabaru to shi ne abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa man yujahidu man amila salihan fali nafsi shi za a faɗa a suratul fusilat duk wanda ya kirki kansa da yawa wallahi kansa da yawa wanda ya kuma kansa da yawa saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau kaga wannan matasan da suke yawo a gari kaga ya to ga abokan babansa ga kawayen mahaifiyarsa yana daga hanci wai ba wani bibi wani tabiya da wasu matasa suke in kaga ya daga kai yana hura hanci wai ba wani bibi idan abokin babansa ne kai magana to dan sa ido ne abokin mahaifinsa ba dan sa ido ne in yi masa magana akan wata ɗabi'a ne dan sa ido sunansa to saboda haka ya sani cewa wannan abin da yake yi idan ya yi kokari ya yi zama mutumin kirki kan da yawa idan ya zama mutumin banza nan ma kan da yawa shi ne wa man amila salihan fa li nafsi duk wanda ya kirki to kan da yawa shi ne wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi Allah madaukakin sarki yace inna Allaha la ganiyun 'anil 'alamin lalle Allah madaukakin sarki ganiyun wato mawadaci ne wato 'anil 'alamin ga barin waɗanda suke talikai gaba daya shine ma da yake sun ma akbara annahu ma'a jinahu anil khalaiqi jami'ihim min ihsanihi wa birrihi bihim yujadi alladhina amanu wa amilus salihat sannan Allah ya bayani cewa wa daga cikin alfarmarsa da kyauta da Allah yake yi zai saka waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai sai yake waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai na ƙwarai ahsanan jaza'a kyakkyawan sakamako wa huwa annahu wato yukaffiru anhum aswa alladhi amilu shine yake gaya mana cewa zai kankare musu mafiya munin ayyukan da suka aikata wa yajiyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu sannan ya saka musu da mafi kyawun abubuwan da suka kasance suna aiwatarwa fa yakbalu al-qalila min al-hasanat Allah madaukakin sarki ya karbi dan dan kadan da cikin kyawawan su wa yuzitu alaiha al-wahidata bi ashri amsalha shi yasa idan suka yi abun alkhairi guda ɗaya sai a ba su linki goma ila sab'i sab'i mi'ati bi'atin har zuwa linki 700 wai biya ala sayyi'ati bi mithliha amma idan mutum yayi aikin zunubi sai a bashi zunubi guda daya shine da kadu dalla wa kasira man galabat ahadu wa ajaratu duk wanda gomayyar da tarin jayi daya daya da tarin jayi gomayyar da yayi azara kuma ya dade domin kai zunubi zunubi sai za a baka aikin lada kuma lada goma za a linka ba zuwa ɗari bakwai to bai kamata ɗaya da rinjayi goma ba shi sa Allah ya ce inna Allah la yazlimu min kana zara kaga a can sai yake wa yaji ala sayyi'ati bi mithliha aw ya'fu wa yasfa idan kai zunubi zunubi sai za a baka ko kuma Allah baya kauda kai gaban abin da kai ya yi ba shi da yake inna Allah la yuzlimu min kana zara wa in taku hasanatan yudaiha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ko kuma inda yake wallazina amilu sayyi'ati wallazina amanu wa amilu salihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun shine ahsan din mafi jawo abin da suka kasance suna aiwatarwa sai Allah yake ni aya ta gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai sai Allah madaukakin sarki yace wato lanukaffiranna anhum sayyi'atihim za mu kankare musu kurakuransu da zunubansu wala najziyannahum kuma da sannu za mu saka musu ahsanal ladhi kanu ya'malun mafi ya kyawu abin da suka aikata shine misalin da muka yi kai aikin lada guda ɗaya a baka goma ko ɗari bakwai shine ahsan shi yadda abin da kai Allah zai baka amma abin siya ko sai abin ba abinka guda ɗaya sai Allah yake na'am ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki yake wa sainal insan mun yi wa dan adam dukkan jinsin dan adam domin alif da lam din wato listigrafun jinsi dukkan jinsin dan adam mun masa wasiya abu da ake kira wasiya shine abin ba wani abu da ake so kai amfani da shi tsawon lokaci har iya rayuwarka shine wasiya to Allah yake mun yi wasiya ga dan adam biwani da yi ga iyayensa cewa ya kyautata wa iyayensa husnan yayi musu kyakkyawan mu'amala sai Allah yake wa in jahadaka idan har suka yi maka jayayya suka yi jayayya da kai da shirka bi suka dage dan kai shirka da ni ma laysa laka bi ilmun aka abin da baka da ilimi a kansa Allah yake bala tu liyahu ba kar ka bi su anan bi yadda Allah yake abu iyaye don suka umarce ka da sabo ko shirka ba za ka bi su ba Allah yake bala tu liyahu ma ilayya marji'ukum lalle wato gare ni makomako take gaba daya idan Allah madaukakin sarki fa unabbiukum bima kuntum ta'malun kuma zan ba ku labarin abubuwan da kuka kasance kuna aiwatarwa mala yake yaqulu ta'ala amiran ibadahu ibadahu bil ihsan ila al walidain Allah yana magana yana umarni ga bayinsa da sirka kyautata wa iyayensu ba'da al-hajji ala tamassuki bi tauhidi bayan an kwadaitar da kai abu za riko da tauhidin Allah kadai da Allah sai Allah yake mala yake fa innal walidaini huma sababu wujudil ihsan domin iyaye su ne dalilin zuwan ɗan adam duniya su ne dalilin zuwan ka domin ba a kwalba aka samu ka ba shi ne dalili walau ma alai gayatul ihsan to tun da haka ne karshen kuwa karshen kyautatawa shi ya kamata kaiwa bayan Allah madaukakin sai fal walidu bil infaqi wal walidatu bil infaq an gane ko to shine ma da yace lallai wato shi mahaifi ta hanyar siyarwa mahaifiya kuma ta hanyar tausasawa idan Allah ya wuri ma abu hannu ka rika bashi wato abin da zai dauki dawainiyar gidansa da kuma sauran ƴaƴansa shi da Allah ya faɗa a suratul Isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta kada ka bauta wa kowa sai shi kuma ka kyautata wa iyaye sai ce ma ya bulugan na indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma da zarar ɗaya daga cikin ya kai matakin girma ko dusuri fala ta kullahuma uffin kar ka take ka ce da su kai ko kuma zuciyarka ta karsu kawai gurin na ja ba da wannan misalin gurin mai kayan miya za a aike ka kaga na ce sai da alayyahu da timatir da albasa da attaruhu duka sai aka baka aka ce je ka ciwo tattakai da kuma kana dawowa sai aka ce au lokaci wa lalle kana dawowa sai au baka ciwo albasa ba idan zuciyarka ta gaya ba wani abu ko kana da cutar iyaye wani zai ce umma me yasa ba za ta haɗa duka ba kana faɗan wannan to ka shiga matsala domin cewa kai karkace kan zuciyarka ta ɗan cewa ina ma haɗawa to me yasa umma ba za ta hada ba na ji na kuma dawowa na kuma zuwa shi da imamu jabi yake daga cikin haƙoƙin iyaye a rana idan ba ka yi iyayen ka addu'a gama da sau biyar a rana yake to ba mutumin kirki bane yace dole ne kana so ka zama mutumin kirki sai ka haura biyar idan kana yin biyar daidai ba yabo ba kwallaka kai ba mutumin kirki ba kai ba mutumin banza ba yawwa bai da zalika kawama saboda haka sai ka sa su annabi shi da Allah yake wato wa bil walidaini ihsana imma ibnu ganna indaka kiwara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff karka ce da su kai wala tanharuhuma ballan da zaka kare su waje abu baba baka jin kaza idan kai wannan ka shiga uku Allah yake karka kare su sai Allah yake wa qul lahumu qawlan karima wa qul lahumu qawlan karima ka rika ga ya musu magana wanda take mai daraja mai kima sai Allah yake wa khfid lahumu janaha dhulli min rahma ka rika kankan da kanka gare su kawai saboda tausayawa ko ka zama gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko hakimi ko ciyaman ita ko primary ba kai ba idan ka zo ita ce excellence da kai ne bawa ko me ka zama ka zama biloniya yanzu ana binka ana yin kaza ana ko me ake ba to idan ka zo ita ce a sama kai ne a kasa to shi Allah yake karka kankan da kai on wato da wa karka kankan da kai daga gare su kuma kana tausaya musu wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira karka cewa Allah ya ji kansu kamar da suka rayu ne ina karami suka ji kaina ina karami malami dalili yana cewa wato ita mahaifiya tana da wani abu da ta riga ta yi ma shi sawa tana na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana cikin tafi yana dawafi kawai sai ga wani mutum yana dauke da babansa a baya ya goya da yana dawafi ne da ya gane ibnu Umar ne sai ya ce ya ibnu Umar ya ibnu Umar yace yaya yace ha hiya ummi wannan da ka gani a baya na ina da kwanta mahaifiya ta a tarani ja zai tuha yace kana ga biya ta haƙƙin ta sai ibn umar yace kalla wala bi qalqatin wahidatin walakin ahsan yace na ran da Allah ko da da numfashi ɗaya da ta tashi lokacin da za ta haife ka nan wannan fushin da ake cewa ta yunkura ko numfashi ɗaya baka biya ba yace ka dai abin kirki to Allah ya saka ba da ni walakin ahsan kai abin kirki to ji da malamin da ji yake hamalat na bi badaliha uwa ita ta dauke mu a cikin dawa arba adna tis'ata ajhurin wata tara sir wata ba ji da shekara wata shekara biyu sai ce wa arba adna sannan ta shayar da mu wa gatalat bi yadiha an al'adha ta rika wanke mana kazanta idan yanzu ka shiga gida a matsayin ka na mahaifi aka yi ko ba ɗanka ɗanka ne ma sai ma ku in ba yawa ta waje kai fada shi yasa ba ki zaban ba zai ka zo shi kin san da ba ku kaza shi kuma ita da an nika mata za ta rike abinta ta je ta wanke ba ta jin kenge mutu ko rufi ta ko duk dare idan yayi wannan bugun za ta gyara shi ne wa azatna sannan duk inda za a nemo abincin da zai kawo mama yanzu da yawa dan ka koji za ta ci wannan abin shine wa gata na biya ne ha ala al'ada sai ke wa analatna wa amma lawan zaka ba gurin nan ko zaka jure mana a wannan shine yake ba ta ko dan madata an gane ko sai ke wa analatna insanan sai baka ganka ko jin jiwa ne sai ke wa analatna insanan ta ta dan ko mata yawa wa analatna insanan ta saman mana da kyautayi sai ce walau khuyrat baina hayatana wa mautina da za a bata zabi tsakanin ya rubuta wa aiki ko sai ce da za a bata zabi tsakanin rayuwarta da mutuwar mu sai ce la talabat hayatana wallahi za ta za ta mutu mu rayu haka wani walau khuyrat baina hayatana wa mautiha la talabat hayatina wa mautiha la talabat hayatana da za a bata zaɓi tsakanin rayuwarmu da mutuwarta da ta zaɓi rayuwarmu ita ta mutu sai ce wa haka da walidu da ya fa'ala haka iyayen mu suke yi idan mahaifin mu ba zama lokacin da baka da lafiya ko kake buƙatar duk wani abu na kulawa ba zama to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to an yi ma wasiya ta kyautata mu wannan aya ta sauka ne sanadiyar Sa'ad bin Abi Waqqas yace wato nazalat biya arba'u ayatin fil Qur'an ayoyi guda hudu dalili na suka sauka al-Qur'ani in ji Sa'ad bin Abi Waqqas yace aya ta farko ita ce wannan wa sayna al-insana biwalidayhi ihsanan ko husnan Allah ya yi wasiya ga mutane cewa su kyautata wa iyaye lokacin da Sa'ad bin Abi Waqqas ya shiga musulunci sai ma yadda ta ce wallahi daga yau ba ci ba ja gare ni in baka bar an Muhammad ba yace umma ya kuri musuluncin nan da ya shiga ba ba zan banki ba yace wallahi ita kuma ta yi yajin aikin ta a sai da suka kai matakin da za su zo saboda kafirci da za su zo sai sun shaƙe an matse bakin da an tura abin kun wallahi ba za ta tuwa sai dai a ji mata tura kamar yadda ake wajen ba wai sai ya bar musulunci shi kuma yake ba zai fita ba to shi Allah ya saukar da aya yace wa in da hadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun bala tu'ihuma a wannan gawar kan ba za ka bi ta ba dan kai shirka da ni akan abin da baka da ilimi akan sa Allah yake karka bi kaga da yake wa sahibu ma fi dunya ma'rufa haka Allah ya faɗa cewa kai zamantakewa wato a duniya ma'rufan kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ahqaf cewa kai kyakkyawar zamantakewa ne to nan kuma yake fala tu'ihuma ilayya warja'ukum da kai da ita gaba ɗayan ku guri na za ku koma fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aiwatarwa in ka koma suratul nisa'i wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ga wa qadara rabbuka da muka jiya ga wa sayna lil insan an ishkurni wa li walidayka kaga can kuma cewa wa amluhu wa bisaluhu salatuna jara wa sayna lil insan bi walidayhi ihsana amalatu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amayn aka ce mahaifiyarsa ta dauke rauni cikin rauni shi za a ke ta cewa orientation da ya kamata a bawa matasa da yawa wanda zai yi aure yana buƙatar wannan ya fahimci wannan da kyau za ka ga yarinya lafiya rau ba kwa faɗa amma ɗabi'un ta in ba kai wasa ba kana aurenta idan Allah ya zaɓi ɗaukar juna biyu ke da wuri tana ɗaukar juna biyu idan mai laulayi ke to in ba ka da orientation za ku bata da yawa wanda za ga gida yanzu wasu ƴan mata wasu mata sun gaya min cewa su wata baiwa Allah take min ita yanzu ta yi gizo tsof da mataki ta fi son mai hankali nace mai kike ni da mai hankali nace mai aure nace saboda wai su ne wanda suka fara fahimtar ɗabi'un mata saboda wai kawace ta yi auren fulaki ta yi auren ya koro ta saboda bai gama fahimtar ya ake zamantakewar auren ba to ɗaya daga cikin abubuwan da ake gaya musu shine ka lura da kyau za ka gabata ma wasu ɗabi'u Allah ya taimake ka ana zuwa domin wani mahaifin ma Allah ya ji kansa da rahama yace ai ƴaƴan yanzu wai ƴaƴan wato ƴan matan yanzu ko amare da angwaye ƴaƴan su wai a hannun su suke zuwa da shi za ana zuwa to da wata tara ta zago za a yi suna wai da ƴaƴan su suke zuwa to idan ka zo Allah ya sa ka samu juna biyu idan ta samu to idan mai lauda yake in baka yi wasa ba dai wuce gaba ɗaya a fassara yin ta gaba ɗaya za su canza domin in ba ta yawo yanzu za ta fara ta nema abinci a ɗan honi mun ba a gama ba sati ɗaya biyu kana da yato abokai ana abinci mai daɗi a sati na uku sai ta fara tsoka jiki ko a yi da mugun yaji ko a yi salam ko ta ce ba za ta dafa ba kawai yau ta gani ka biyo kaji sai amai wannan karatun ya kamata ba a yau yi da ko da kuke a zoro ba you are the only sugar in my tea duk wannan jajanci ne Allah wannan karatun shi ne abin da ya kamata a koya ka gane cewa ga yadda zaka ba wannan dina you are the golden fish in the river kai yayi ki Allah kai yayi ki to saboda haka shi sa kamar yadda na gaya wasu kwanaki muna karatu muna karatun alwaji da muke laraba cewa wato a magabata a da ba sa yadda ya ba aure shi ka karanta badru daujai ka kara ka fara gane ya zaman cewar ya mace take ya za ka zauna da ita to ta rika toba ma yawo a ƙarƙashin kafin wanda aka ka sabo din nan karar ko ta buɗe bayan bayan kujerar wannan kujerar da aka wani toka ina gaya ba me sauki sauki ta samu ciki ta cika ta ta cika leda da ciki tana toka yawo to in mutum bai fahimci wannan dalilin ba sai a ce rigima sai ka ga yau rigimar yau daban satin su bakwai amma an fara kai tsara saboda bai fahimci karatun ba satin su biyar amma ya fara kai ta kara ko ya fara wa abokin sa complain shi fa wallahi da ya auren da ba hanci kaza kaza kaza to saboda haka duka wannan ka ana so a koya ma akwai wacce sai kai mata labari a gida shi labirin da ke so ba wannan wata dukkan ba in ko ba haka ba za ta rika zuwa makota idan rana ta yi zafi matai ta buga sai ta kafa kanta a jiki sai ta duki kankin ta koshi ina gaya ba masu sauki sauki wanda za ta nemo kasa in an yi ruwan sama wannan kasar ko kuma wanda aka jika ta iwa ta rika lasa ta ta idan da zaki mai sauki sauki mai cinye mai jan kalciyon wanda za ta biyo wannan kalciyon da ake biyarwa kasa da suke biyowa tana sha eh shi ne masu wannan sauki sauki banda masu neman abubuwa kala kala a yanzu ta ce ka nemo mata mangoro sai dare yayi ta kaje ka dace da Allah ya ke nemo mu honi nemo mu bangoro sai da Allah kake da ba ya manta da honi din duka ba wani honi ne saboda haka aje a jiyo kaza a nemo kaza to duk irin wayannan abubuwan wajibi ne wato mazaje matasa su lura da wayannan abubuwan to anan kuma sai ta fara gane cewa lallai uwancin jarumar shi baya gane jarumtar uwarsa sai lokacin da ya ba ta fara aljinatar bayan ta fara antinatal kuma ya fara tattara kayan suna akai komai to sannan da ya zo ya fara zazzabi sai ki gaskiya iyayen mu sun yi aiki da mu ita kuma tun daga daukar juna biyu a lokacin da ke fara zara wa uwarta shi mafi yawanci namiji sai lokacin da aka haifa ya hana shi bacci idan mai kuka ne a sati biyun farko ko kuma a kwana arba'in din da ake ya ta bala'in kuka ba bacci kullun suna zariya bayan kwana uku sun tafi azumi kullun bai san biyatiriyar ba a yanzu dole ya sani sai yayi kawance da biyatiriyar sai ya san asibiti sai yayi kaza duk wannan dabi'un sai ya koya a lokacin da aka ji yana tarawa iyayen sa cewa lalle iyayen mu sun yi jigila da mu a je ka tambaye ni na daya a yanzu ka tambaye ni kaje zai ga ba to saboda haka duk wayannan maratin ne na iyaye da martabobi da ake so mu koya mu kuma kiyaye to akwai abubuwa daga cikin adab na dabai da ake so mu koya dangane da abin da ya shafi iyaye akwai su da dama amma za mu karanto su dan mu ma da yake na farko dangane da abin da ya shafi iyayen ka ana buƙatar ka rika asik alawa ne da ka wa ahibbahu ba ka rika tosa sawa iyayenka sannan ka so su sannan na biyu wa di'ahu ma fi kulli ma ya'murani ko kitan ayat da na kawo cewa ayoyi hudu da ta jina biyo kallaji sun sauka a kansu ban ƙara da zuwa aya ta farko shine wannan aya da muka faɗa yanzu wa in ja hadaka wa sayna lil insani bi walidayhi husna ko ihsana akan ta jina biyo kanta sauka sai aya ta biyu wata rana an da daga yaki ya ga wani takobi a cikin jami'a sai ya rasulullahi ina son wannan takobi sai annabi ya wajiru sai Allah yake yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi wa rasulihi ya akurat al anfal farko na kutina saboda haka ta soka akan sa'ad bin abi waqas sannan ta uku shine hadisin nan da kuka sani wanda lokacin da yake wata rashin lafiya ba shi da yafi guda daya yasta guda ɗaya mace sai ya zo zai wasiya sai ya rasulullah wannan dukiyar da gaba daya zan yi wasiya da ita na ba da ita sai annabi ayi da su kula da shi kai wasiya da ba a wasiya da duka dukiya sai ki ya rasulullah zan yi wasiya da rabin dukiya da sai annabi ya ce wa rabin dukiya yayi yawa sai ya ce ya rasulullah bi bi sa uku yace shi ma yayi yawa sai ya ce to eh bi sa uku sai ya ce asulutu wa sulutu kabir eh bi sa uku ma dai yayi yawa amma za a iya yi bi sa uku duk da dai cewa shi ma yayi yawa saboda ɗan da ɗaya ce kuma mace saboda haka wato Allah madaukakin sarki sai ya saukar da aya ta rabon gado yusi kuma lahu fi auladi ayoyin rabon gado akan sa'ad bin abi waqas dalilin shi wato wannan matsalar da ya kawo akan da mutu duk da cewa wannan cutar da ya ba a tsaye ya mutu ba dan sai da ya tashi shi zamanin sai na umar shi za ka ji cuta ba tana ba mutuwa ba sai da ya yi ɗaya bayan wannan baiwa Allah wajen guda talatin da wani abu to a ji cuta ba mutuwa ba a lokacin da yana ba da wasiya cewa in ya mutu a yi kaza a yi kaza saboda yadda ɗaya a lokacin to sai da ya yi ɗaya an bambanta ba kusan talatin da wani abu sai zamanin da Ibn Umar ya bar duniya sai Ibn Umar dan shi ya ji ya ciyo kadidiya ba lokacin in za ku iya tuna tarihin sa sai Ibn Abi Bakr to da aka ji mutu a lokacin ba fakan min sa'ili wa musa'ili ma ta min gairi illati wa kam min sa'ili am sa'ili al-afiina min ad-dahr nawa nawa ne daga marasa lafiya da za ka gani wato wato mai lafiya kai da ya mutu ba tare da ciwo ba nawa aka yi sannan mara lafiya nawa ne kuma ya rayu ke garu masu yawa ba za ta yarda ba to saboda haka wannan shi ne aya ta wato karshe kuma shi ne wata ran yake cewa ya rasulullah lokacin ba har ba haram da giya ba yake aya ta hudu da ta sauka a kaina shi ne ayatul khamr mun bi wannan adabul mufrad amma da dadewa shekara wajen goma baya an gane ko to saboda haka ayatul khamr akan sa ta sauka yace lokacin da wata rana ba a haramta giya ba mun sha sai wani daga cikin lansarawa mutanen Madina ya sha wato giya shi zanto ya daga garin daga wuyan ko kan raƙumin da sai fata wani bukamun saboda haka da ya fata ya fata mara ya karya wata bukamun sai Allah bada hukuncin zargi dokar da aya ya ayyuhan nabiyina amanu innamal khamru والميسير والأنصاب والأزلام رجس, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يجي أكان فتنوا sau da haka wannan shi sa'adi ibn abi waqas to abubuwan da muke so a lura da ladabi na abin da ya shafi su iyaye na farko a rika kyautata musu kuma a kaunace su na biyu a mutu biyayya cikin duk abin da za su umarce ka ne sai dai idan su umarce ka da sabo kamar yadda mahaifiyar sa'ad ibn abi waqas ta nemi sai ya bar musulunci har sai ya dinki ya din aiki cin abinci ya din cin abinci to saboda haka anan gurin ba za a tausasa musu ba sannan na uku shine ka rika ciyar da su idan Allah ya hore ba ka ciyar da su kisa da wanda yake bawa yalwata wa iyali da wanda yake yalwata wa iyaye ba a kiransa mai kyauta domin dole yake ba za a zuwa ce ai wani kaiwa da akwai kyauta a ce ya sai ya kaga da kyautar ai baka je gidansa ka gani a ba na ji da kyauta ba kyauta sai ka yi wani bare shine kyauta domin wancan dole kake dole kai yawa sannan na hudu shine wa ahsin ilayhi ma wa in kana kafirin ka kyautata musu ko da kafirai ne ka rika kyautata musu wata rana asma binta abi bakr ne sai ma yake ta kawo mata ziyara kafira ce mushrika ce wata musulunta ba tana zuwa da ta yi sallama ta ce waje ta ce mahaifi yake ji take to tsaya a goma bari in tambayo annabi sallallahu sai ta ce ya rasulullah mahaifi ya ta kaza kaza kaza kaza ga ta ka mun ziyara zan iya sadar mata da zumunci sai annabi ya ce ki ne ummai ba kuma ki ki kyau wato ki kyautata wa mahaifi yake ki kai mata ziyara to ko da an rane kafirai za ka kyautata musu sannan na biyar wa da kake surura alaihi ba ka rika shigan musu da farin ciki a cikin zuciyar ko iyaye kenan bi kulli fi'lin karim wa qawlin da ta hanyar aiki da magana mai daɗi wajibi ne tsaye wa iyayensa haka sannan ka kiyaye ka ne san duk abin da zai zama saba mu eh ko da abu ne sassauka walau kana shay'an hayyinan ko da abu ne sassauka kada kai mutu sannan na takwas wala tajlis ala uqubihima kada ka zauna alhalin iyayenka na tsayi kai ka zauna kar ka zoma idan suka ce zauna idan suka tsaya to kai ma tsaya ne idan suna zaune zauna ba za ka ruka tsaya kiri ne a kansu ba kamar yadda ya kawo sannan sai ya ce wala ta taqaddama huma bi sayyi kar ka shiga gaban su lokacin da ake tafiya ka wuce gaban su suna baya kar ka zoma sannan kada ka miƙe kafarka lokacin da kuke zaune da su eh suna zaune ka miƙe kafa domin da yawa za ku ga daga cikin kurakuran mu muna yin haka saboda haka ka miƙe kafa a gaban su wannan kuskure sannan na tara wa ta'addab fi hudurihima wa tawada'a lahumu sannan ka samu ladabi wajen halartar ka rika kankan da kai gari ko me ka zama duk irin matsayin da Allah ya ba me kuɗi ne kai ka rika ce ai ku ai matsalar talaka gidan umma kun ga wannan abu da ya zanyo yanzu umma me yasa yanzu ta zo gidanka saboda da kauye ta zo ta shiga ta lalata mu wai ta bata ban daji to ha ba umma dan Allah kun matsalar kauye ne yanzu fa kalle yadda kike ban daji wai uwa ce yake ga yara cewa wai matsalar kauye kenan ni kun ga yanzu zo ki gani wallahi wai wata yake da uwa ce yana ga ya mata magana zo ki gani nan gurin za a rikadan nan idan da amma da bai je bai rika akwai kin san kauyawa wai uwar da bai kauyawa sai ke rika akwai kin ga yadda ta bada da Allah ne ke wallahi ba zan wance sai dai a sa da yi aikin sun je kira wata kawai to saboda haka wajibi ne ka kankan da kai gari ko mai ka zaba ko kuma Allah ya baka ilimi ka ce ai wannan jahilci ke na umma wannan ai jahilci ne saboda kai ne ilimi ne ko to ko wani wuce ne kai a kasan da kake ko mai ka zaba kusannan na goma sai ce wala tafaddal ahadan alayhi ba karka bibita kowa akan su ko da matarka ce ko da ko wani su da matarka da danka wata biya ne ya kamata ka fahimci wannan sannan na sha daya wala tasubbuhu ba karka zage su kuma karka janyo musu zagi domin zagi kana biyu akwai wanda za a direct akwai indirect idan kana zagin wani yana rama haka annabi yake adabul mufrad cikin bukari haka ya kawo shi idan kana zagin wani ya raba to ka zagi yayi ko ka janyo abin da za a zage ka da kafin mutunci ya ka zagi yayi sannan na sha biyu wala tarfa sautaka fawqa aswatihima kar ka rika daga murya akan dawo sannan na sha uku kada kai musu gori da komai dole ne za ka yi gori ba to me kake da shi da za ka yi musu gori menene sannan na sha hudu wala tanzuru ilayhi ma shajara eh kada ka rika kallon su da kallo irin da fushi da bacin rai sannan na sha biyar kar ka sake kai balaguro sai da izinin bare domin shi ma addu'a Allah ya tsare ka a hanya domin ka tafi ka mutu ba to zai kuwa sannan na sha bakwai na sha shida wa aqsir min ad-du'a lahu ba fi hayati ma wa ba'da mawtihi ma kai yau da yi musu addu'a suna raye haka bayan sun mutu suna raye bayan anan ne ba kai uwa yake gane san kirki waye ya fi kaunarsa a yayin wanda ya bi uba addu'a wallahi ya fi kaunarsa lokacin da ake rayuwa ta kila kai kana ganin kana cikin ɗan bora ba wanda ba a yi da kai amma bayan ya mutu uban mahaifin zai ji aje wani ya fi kaunata domin wayancin sun cinye gado sun ci gaba da harkar kai ku kullum addu'a kake ba kullum kana yi masa sadaka jariya kana yi abubuwa kala kala to ba zai manta da kai ba kuma da zai da doron kasa kai ne wanda zai fi daɗi sannan sai na sha bakwai yake waqu bi anhu madaila ka biya musu bari kun ga ina waɗanda shekarun baya ba na manta wasu shekaru muna zuwa karatun riyadu gare ni wajen dan 1999 a duk lokacin wajen malam umar salwani ya taɓa ba da labarin wasu bayan allah a nan cikin unguwanni cewa mahaifinsu ya mutu ya bar ya bar dukiya amma wai bakin sa wai ba za a biya ba a sai da aka tara sa kai wa azin kasa kasa a kan wai akan su biya bakin mai domin wani abokin da ya warke da yana wani yanzu abu ta tare da ba za ku sa ƴaƴa na su sauke min nauyi ba wani daga yayin ya ce ai ba su suka ci ba ai ba su suka ciwo ba shi ya ciwo sai da aka yi musu wa'azin kasa da ƙyan da wajen kita a ja aya a ja hadisi sannan aka daure aka yi kuma dukiya mai yawa ya bari isa nake yawan bala'a bawan Allah yi kokari ka gina lahira ka kafin ka mutu fatataskuru na ba a kome da ku wallahi duk wanda Allah ya baki abun hannu yi kokari duk aikin Allah yi kokari duk abin da za ka iya kai bai zama dole ya aika shi ba domin ka mutu yi mazari a yi kowa kokari yake da ne zai tsira kawai mota ta iri kaza wani ya kana ya ce wallahi jeje ya dauke mukullin yana gurin sa gidan da na waje kaza ya ce ai ya kai ni sali jan bai wallahi jeje haka Allah ya tsoro sai yake wata saddaq anhu ba ka rike musu sadaka ku iyayenka kai musu duk wani abu da ya shafi sadaka jariya yin rijiya yin wani wakafi da za a zauna na ɗaliban ilimi har misali ina yau ba da wannan misali ɗaliban ilimi da suka kasa siyan littafi ka sai musu misali za ka je ka tarar da littafi mautu'a ɗalibin ilimi yana da kwakwalwa mai fita waje da awa amma mautu'a da ta zo a kota mautu'a yanzu a kurmi dubu ɗari da hamsin ake jere ta Allah zai je zai ya karanta ta ko ya je library ne kawai to in Allah ya baka miliyoyin naira ka sai wani wannan ko ka je ka sa a library kawai ɗaliban ilimi su je su karanta ka ce kayi sadaka ne ga mahaifinka ko mahaifinka to duk da irin waɗannan hanyoyi ne na alheri da ya kamata waɗanda Allah ya wa hannu da juri yi kokari su yi su sannan kuma wato kada ka bari wani daga cikin ɗan uwanka ya rigaye ka wajen yi masa biyayya kada ka bari ka rika rige rige ba ruwanka da ware yana nan wani Allah ya ba kuɗi ko wani ai ya fi ku kuɗi a ba mai kuɗi duk kan kan da kuɗin ka yi kokari ka kyautata ba ruwanka da kuɗin ka karka yadda a ce a gida ai wane ya dauki a'a yi kokari ka rika nana dan za goje shi ai ga wani hajiya wani ba zai ba mata ya tuka a gida ce yanzu wani ba zai ba ai kamata ya aka taso ka ce ai kudi kudi ko da yau zai duka a cikin ya kowa ya bada abin da zai kai kokari kai wannan abin da ya shafi iyayenka sannan kai musu aikin hajji in ba ba ko kai musu umara kamar yadda ya tabbata a hadisi sannan ka cika wasiyar da suka bayar in sun yi wasiya lallai ka cika ta na karshe lokaci yayi ko sannan na karshe wa akrim siddiqi ne ba sannan in suna da kawaye ko abokai kai kokari ka rika kauta da musu ko bayan sun bar duniya abokan mahaifinka ka rika zuwa kana gane zumunci gare su da iyayen ka kun mutu kawar mahaifiyarka ka rika zuwa ka gaishe ta duk da mahaifiyarka ta rabu saboda haka wayannan su ne abubuwan da ya kamata mu lura da su shi za mu ka dinka za ta wuri yanzu za ku ga matsalar iyaye iyaye suna kuka da yaya me yasa ba kuka ba to wanda zai yi wannan dabara wanda na taba gaya wani wani kanin mu muna tattauna wata matsala zan gaya muku la makara nake nake musu muna tattauna wallahi in na rantse ba zan kafara ba nake masa daga lokacin da mahaifin biyar su har zuwa yau wannan misali zan ba ku kawai na fakara dan budan zu za mu iya har zuwa yau ban taba yi masa fashin addu'a shekara hudu kenan ban taba yi masa fashin addu'a sau 20 a rana ba idan ba na iya magana ban da lafiya nake to ba wanda ba zuciya ba babu yawa saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya dora a rayuwarsa wajibi ne hasan wanda take rayuwar mahaifiyarmu ba ta fita daga wannan addu'ar ashe za mu iya kuma kai da Allah ya ba wa bai kun karen yanzu yake da rai kai kokari kai cikin da zai yi zuwa da wannan kurabu lafiya a yanzu yana bukatar addu'o'in ka to da zaman kuma kai da addu'a duk yadda za a yi saboda haka matasa da muke da su yanzu wajibi ne ka zama mutumin da yake rike wa iyayen ka addu'a ba za ka taba tabewa a rayuwarka wallahi saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau iyaye sun mana wani abu da ba za mu taba biyan su ba to abin da za ka yi kawai shi ne ka yi addu'ar kullum kawai ka rike musu addu'a annabi alaihi salatu wasallam ya ce mahaifin ka na cikin kawai ko mahaifiya kawai sai ka da an buɗe kabar ya yi fara in ya haske ya ubangiji ni ai da na hara da ya faru kuma sai a ce ɗan kawa da ko ƴar kawa ce ita ce ba addu'a sai ya Allah ya mata Allah ya mata albarka ko ya mata albarka saboda haka kana cikin duniya ma ba za ka kyale ka ba in ka nemi su addini ku zo da haka ya kamata mu bayyana wannan shi ne sirrin tafiyar rayuwa duk wanda yake so ya gama lafiya to yake iya yin addu'a ina rayu ba ka rayu kuma ba yake yanzu da yake da rai ko bai da ko kwabo ba za ka gane bango ba da biya mu ba za ka gane bango ba ne ke ya mutu da akwai wanda ba zai iya taka kai yanzu ba duk da bai da komai sai ya ba idan wannan shi ne ka'ida sau da haka ya kamata mu duba Allah maka kuɗi zargi ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan kuma kuskure yana ba mu kuɗi zargi ya dace mana wa alaikum salam wa rahmatullah na
Thank you.
ta sa ke da shi uba na ya Allah ya Allah. a ai kowa ya san matsayin yanzu wannan sai mun faɗi matsayin ta ai abin da ake faɗa mun ja ba da wannan misali a baya. cewa kamar abin da annabi yake wa zakku an ba ke jira bayo ba a shiga rigima tsakanin iyaye kamar da aka ce sahabban annabi alaihi salatu wasalam ba ruwanka da sabanin da ya fara tsakanin shi ne yake ba da misali da ce kamar kowa da uba ne in sun samu sabani sai shi ya ya ku sai ya gyara saboda haka goyon bayan wani a nan kuskure ya kamata ya yi wannan da kyau kuma wannan hakkin zai iya wani misali a rayuwar ta Allah saboda haka uwa ba ta da hakkin da za ta za dan da yi wa uba rashin kunya duk an ce tana da karfin ne ba ta da wannan hakki saboda haka ko da an rabu tsakanin uwa da uba to kokari ake a gana gaya wa 'ya'ya cewa ka kyautatawa mahaifin da domin shi ne sanadiyyar zuwa kabila ko da ba ma tare da shi wannan tsakanin da ne ta ba shi yi malamin da shi amma shi yana na a matsayin mahaifin ko da ko an ne ba kamar yadda muka yi a cikin ayoyi idan da haka ya kamata a ɗauki wannan wannan ba Allah in har yana so ya zauna lafiya to ko shakka ba ku da yi kokari ya yi jiya da mahaifin da shi ba daidai ba ne Allah ya tsare mu amin ba na iyaye na ai na gani na kai ba aya ba ne karka da yau dini ne dini ne duk gaba ɗin dini ne ya اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا يعني أتجدد على وجه السجدة هي يعني idan yi wannan addu'ar ka ga idan ya sa a wancan salon ma ai ne ba zai rika banta ba ya yi ƙwarai kuwa Allah ya dace da Allah ya nuna mana gaskiya ya ce yanki ba mu yi kwamfuta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwamfuta mata iyayen mu da suka za mu yi da gaskiya Allah ya nuna da zamara waɗanda suke da rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya ya ba su dogon kwana mai amfani muna goma biyu da suna yin da yawa ya zo mun da maɗaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi da aka biya musu bukatun kadar ma Allah ya zauna da ita lafiya masu neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ya biya ta mura Allah ba da kan daɗin da kan da ba mu cikin al'amura waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ko a gaba Allah ya biya da mura muna da kowa wani da suna yadda jawawa da kuma mun da wata wata Allah ya gyara halayen musulmi muna da kowa wani da suna yadda jawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya kun ji rayuwa da ake ciki Allah ya ɗauki sarki da ya ce mana muna roƙo ubangiji da ɗauki sarki Allah ya ɗauka mana a cikin al'amuran Allahumma aminna fi awqatina wa aslih ummatina wa la tuzigna واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عملك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yes.